بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاء يا قوة المحرم شكرة دبو ديادة دريه دودا أربعين دبيو هجرية wanda ya dace da talatin ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na saba'in a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadulman idan yawa za su iya tunawa muna magana ne akan shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sunan naki da ake sawa abubuwa da mutane da kuma alkunya da ake sawa da kuma lakabi mun kusa mu kai ƙarshen fasalin amma ba mu ƙarisa ba saboda yanayi na lokaci za mu tashi akan faɗinsa a waƙala la ya gliban na kumul a arabu a lasmi salatikum ala wa inna hal'isha'u wa inna hum yusammuna hal'atama وقال لو يعلمون ما في الأتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا kada larabawa su rinjaye ku akan sunan sallar ku ku musulmi kada ku bari larabawa su rinjaye ku akan wato sunan sallar ku isha su suna ce mata al'atama ita isha suna ce mata al'atama a kamar yadda riwaya ta zo cikin sahih bukhari a cikin mawaqit as-salah da imam ahmad da surwaito an ce da isha'i al'atama sai ya ce don da mutane sun san abin da ke cikin al'atama da subuhi sallah asubahi da sallar isha'i to da sun zo musu koda da jan ainihin wato duhawu ne kenan anan shi da kansa ya ambaci isha'i da sunan al'atama isha'i ya ambace da sunan mai al'atama al'atama to anan abinda malamai suke cewa wasawabu annahu lam yanha an itlaqi hadha al-ism bil kulliyya annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana mu mu ambaci sunan isha'i da al'atama ba kwata kwata wa inna ma naha an an an yuhjar ismu al-isha وهذا محافظة منه على اسم الذي سمى الله به العبادات النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا فلن الأتماني أقوي وشي دن كدا أقورة شوى سنن دا واتو الله تبارك وتعالى ya ambaci ibadun da za a yi masa Allah da kansa ya sa wa isha'i da suna isha wa min ba'di salati al-isha to kaga kada a ta ce mata atama atama atama a zo a bar sunan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato ambata mata da kansa shine kawai amma shi ma da kansa din yakan ce da isha al'atama kamar yadda laraba suke cewa al'atama kada a lazimci ataman dai kullum kullum har a manta isha'i wannan kenan fala tuhjaru wa yu'assiru alaiha ghairuha kada a wato a kaurace wa sunan da Allah ya ambace ta da shi a fifita wani sunan da ba Allah ya sa mata ba a kanta kama fa'alahu almutaakhiruna fi hijrani alfadi an-nusus kamar yadda mutanen ƙarshe suke aikatawa akan kaurace wa lafuzozi da suka zo daga cikin nasi وإيثار المصطلحات الحادثة عليها كما يا هنا كدا أفيفيتا واتو استلاهنا kalmomi sababbi na zamani wato akan abin da shari'a ta ambaci wata ibada da shi kuma kamar yadda su wato mutanen ƙarshe suka yi shine almutaakhirun yana nufin mutanen zamani ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم sababin haka aka samu jahilci da barna wanda Allah kaɗai ya baro kan sani وهذا لمحافظته على تقديم ما قدمه الله annabi ya koya mana wannan ne don ya kiyaye abinda Allah ya gabatar mu gabatar da shi wa bada fil idi bis salati summa nahwa da yazo sallar babbar sallah sai ya fara yin sallah sannan sai ya yanka ya fara yin sallah sai yanka saboda me saboda Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar kaga da Allah ya zo a cikin ayar sai ya fara cewa kai sallah sannan sai kai yanka so annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita ya fara yin sallah saboda qur'ani ya fara ambatan sallah sannan kuma sai yanka kuma sai ya zama sunna har yau har gobe duk liman idan ya je sallar idi sai ya fara yin sallar idi sannan sai zo ya yi yanka don fifita abinda Allah ya fara ambata a cikin alkur'ani sannan kuma a biyo da na biyunsa wa bada fi a'dha'il wudu'i bil wajhi annabi da yazo alwala da koyawa mutane alwala sai ya fara da fuska sun malaidaini sannan hannaye guda biyu sun ra'as sun rijlain sannan sai kai sannan sai kafafuwa guda biyu saboda me saboda haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani idan kumtum ila salati fagsilu wujuhakum ka gani wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu yanda qur'ani ya seto waɗannan gabbai haka shi ma annabi ya seta su wajen wanke su idan ya zo sallallahu alaihi wasallama alwalarsa sannan wajen zakatun fitri ya ce wa kaddama zakatun fitri ala salatul aid sai da ya fara gabatar da bayar da zakatun fitri a azumi kenan kafin ya je sallar idi saboda ai Allah ya ce qad aflaha man tazakka kaga sai fara magana akan zakatun fitri ake nufi anan wa zakara asma rabbih fa salla kenan sai an bada zakatun fitri sannan a zo ai sallah wani zahiru kasira misalin irin waɗannan inji ibn al-qayyim suna da yawa kwarai da gaske duka wannan dan kiyayewa lafazi na shari'a ko kuma abin da qur'ani yayi bayani to sai fasali na gaba a wanda yana da yar alaka da fasalin da ya gabata an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiyayewa lafazinsa da abin da yake furtawa kuma in ya zo magana ma sai ya zaɓi lafazin da ya dace فصل صلى الله عليه وسلم في هديه صلى الله عليه وسلم في هب المنطق واختيار الألفاظ ابن القيم زي kawo mana misalai da aka samu annabi yana kiyayewa furucinsa yana kiyayewa sannan kuma yana zaben lafazi da zai fada kai ma in za ka yi magana kai kokari ka rinka kiyaye furucinka yawwa wai bahaushe ya ce wai wai baki shi ke yanka wuya sau da yawa wani lokacin za ka dufaci alheri amma in baka gyara lafazanka ba sai wannan alherin ya zama sharri saboda za ka iya faɗan wata kalma su fassara ta da abu kaza kake nufi alhali kai kuma abu kaza kake nufi sau mu kiyaye bakinmu in za mu yi magana musan lafazin da za mu faɗa kuma musan wato ainihin furucin da za mu furta ka gaya wa ɗan uwanka magana da zai ji daɗi kar ka gaya masa magana da ransa zai ɓaci inda ba wato a mawkifi ne na raddi ko me yadda martani akan wani abu da aka yi ba so ya kamata mu koyi da annabi akan waɗannan yanzu zai kama da misalai na ban mamaki kwarai da gaske yanda yi ta caccanja sunan naki yi ta gyara lafuza don a nuna mana annabi ne akan komai alaihi salatu wassalam kana yatakhayyaru fi khitabihi wa yaktaru li ummatihi ahsana al-alfaz wa ab'adaha min alfaz ahli al-jafa'i wal fushi annabi sallallahu alaihi wasallam a shiriyarsa yana zaba in zai yi magana yana zabar wa al'ummarsa mafi kyawun lafuzza kuma lafuzan da suka fi nisantar wato wato ahlul jafa'i wal fush masu jafa'i wauta da kuma alfasha baya yadda ya lafazta lafazin da zai daidai da yan jafa'i wanda za su yi maka abin da zai bakanta maka rai ko alfasha shi yasa suka ce falam yakun fahishan ولا متفحشا ولا سخابا ولا فظا النبي رحمه صلى الله عليه وسلم با mutum ne mai alfasha ba ba kuma mutum ne mai furta alfasha ba in an ce almutafahish shine wanda yake wuce gona da iri wajen faɗin maganar da take mummuna wanda yake takallufi ya faɗi magana ta alfasha annabi baya yi shi ba fahishi bane ba kuma mutafahishi bane ba mutum ne mai hayaniya ba mai ɗaga murya sakhab bil aswaq baya yi alayhi salatu wassalam mai hayaniya kuma wato ba mutum ne mai ainihin wato kakkausan mu'amala ba walau kunta fadlan غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر annabi ba ɗabi'arsa ba ne wannan duka ana gaya mana ne don mu yi koyi da shi don ya zamanto abun koyi a cikin mu'amalarsa abun koyi a cikin maganarsa abun koyi a cikin furucinsa sallallahu alaihi wasallam wanda ya more da rayuwa a cikin mutane shine wanda Allah ya taimake shi ya koyi da annabi hatta a cikin mantakinsa hatta a cikin furucinsa wa kana yakrahu an yusta'mala al-lafz ash-sharif fi haqqi man laysa kadhalik annabi baya so a rinka amfani da lafazi madaukakin lafazi akan kaskantaccen mutum kada ya ƙarya wanda ba shi ba a ce shi ne kamar yadda mawaka suke su zo su yi ta bunka ka suna dora ka kuma kai ka san ƙarya ke su ma sun san ƙarya suke to annabi baya wannan a ta gaya wa mutum abin da ba haka bane yan ziga ka san akwai yan ziga su ta loda ka kai kuma kana ta ɗiban iska ka ɗauka cewa haka kake kuma ba haka kake ba so ka gaya wa mutum lafazin da ya dace da shi kuma irin waɗannan akramakallahu magana ta gaskiya mu yi wa kanmu adalci yanzu hatta malamai da suke karantawa ko suke wa'azi sai mutum ya je wa'azi a ta faɗan wasu abubuwa a kansa wanda shi ya san ba haka yake ba kuma ya zauna a ji daɗi to wannan kuskure na farko su ne mutanen da suke wa malamai bambaɗanci dan mutum ya zo ko wa'azi ko ya zo zai karatu ko za a yi wata lacca a ta ce kaza ne shi kaza ne shi kaza ne a faɗi abin da kai haka kake da wanda ba haka kake ba irin wannan galiban wato kamar wuka ake miƙa mutum yake yanka kansa dan da darar ka ji ka hau wannan yaban da aka yi maka kana ji ka hau to sai su rugurguje maka niyyarka da abin da zaka gaba ɗaya Allah cire wa albarka a cikin maganarka so wanda wannan ya kamata gaskiya masu gabatar da irin MCs kenan waɗanda suke gabatar da abubuwa ko a tarurruka ko a nan ko akan malami ko akan ɗan siyasa ko akan ɗan wani abu to a rinka faɗan abin da ke shine daidai wannan in ma mutum ya yarda a faɗi daidai ɗin a kansa kenan faɗan mutum yaban mutum a gabansa annabi ya hana wannan alaihi salatu wassalam wanda ya kamata mu yi ƙoƙari mu kiyaye ana ba da labari wani malami an je wa'azi aka yabe shi aka yabe shi aka yi kabbara aka yi ta irin mai gabatar wani yana ta faɗa yana ta faɗa ana ta kabbara sai da ya zo ya hau ya ce ai mai gabatar ma ya ma manta ma ai akwai kaza ma wallahi tallahi abin kunya abin bakin ciki wallahi ai ya manta ai a ciki da yake bayanin sa ai bai ma faɗi kaza da kaza ɗinsa ba ai a shekara kaza ma ai sun yi kaza shine yayi kaza yayi kaza ya daɗa lodawa ya daɗa ƙara kaga wannan ya kamata tun a wani lokacin a ce malam sadakallahu azim kawai kai zaman ka to me zai ga mutane ai ya rugurguje duk abin da zai faɗa mumbarin wa'azi ba mumbarin siyasa ba ne ya kamata mutane su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah ikhlasin nan da kuke gani wallahi magabatanmu tarere su suke yi kar ya bari dan abu kaɗan mutum wallahi zai je zubar da ladansa gaba ɗaya bai sani ba kuma duk lokacin da Allah ya jarabe ka kana son yabon mutane to ka shiga uku wallahi ai kwarai kuwa amma fa kar ku manta ɗabi'ar mu ne muna son a yabe mu wannan ɗabi'ar mu ne muna son a yabe mu ba wani wanda baya son yabo to amma so ake ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi shedan ka gaya wa zuciyar ba ka so kuma ba za ka yi dan an yabe ka ba kuma ba kana yi ne dan a yabe ka ba to wannan shine ka ci nasara a cikin ayyukanka gaba daya amma mutum ya zo ya biya kudi ya je shi a yabe shi ya biya fa ya je ya ce a yabe shi a faɗi gaskiya da ƙarya a kansa wannan ba ɗabi'ar annabi ba ne kun ji baya amfani da lafazi maɗaukakin lafazi akan mallaisa bidalika wanda ba haka yake ba so dan Allah ka ji tsoron Allah duk lokacin da zaka yabo wani dan uwa ko wani mai matsayi ka tabbatar ka faɗi kalmar da yake haka ka san shi ba wai ta da kura a cika wuri ba za ku yi ku gama gaba ɗaya Allah cire albarka a cikin abin ya zama ihun banza da ƙona ruwan makogoro ga kuma tarin zunubi a ciki kuma bai kamata mutum mai addini ya zama dan bambadanci ba ka zama kamar maroki kana ta wani bambadanci wannan ba daidai bane wallahi so ya kamata mu gyara ya kamata mu kiyaye wa an yastamala al-lafd al-makruh fi hatm man laysa min ahlihi haka kuma baya so ai amfani da lafazin da ba a so mummunan lafazi lafazi abin ki akan wanda ba wato mai aikata abin ki din bane kaga adalci kenan kada a loda mutum a kai shi inda bai je ba kuma kada a rage masa darajarsa a rage masa kimarsa yanzu misali mutum ne ya san shi ba makaranci ba ne shi ba mai ilimi ba ne shi ba malami ba ne amma an zo wani guri an ɗauki riga ta malinta an naɗa masa ana ta yabansa ai ana cewa ai kaza ne shi ai kaza ne har ma mutum ya iya buɗe baki fa ba ma fa wani ya yabe shi ba fa ya buɗe baki ya ce ba wanda ya fi shi ilimi yanzu a garin nan akwai malamai na bid'a da suke fitowa suna magana su ce ai duk ƙasar nan ba wanda ya kai su ilimi su gaya wa ɗaliban su kuma ɗaliban saboda tsabar damsul basira ce sai musu kabbara akan wannan wanda ya kamata a ce malam wallahi ya kamata ka ji tsoron Allah kuma alamar tabewa ne da rashin ikhlasi malami ya iya bude baki ya ce wai shi yafi kowa ilimi ya kai ka san kowa din dan Allah ko wanda ya san kowa duk wanda kuma kaga yana alfahari da ilimi inda yana alfahari ya bude baki ya ce ai su sune kaza to sorry to him wallahi ya nisanci ikhlasi kuma kowaye so kuma biya ku ji tsoron Allah idan an ga mutum ya kauce a fatakar da shi bai kamata ku bar jagoranku ya halaka ba a gabana wani malami yana magana wata rana ke cewa ce wallahi ko ibn taymiya ne yazo sai ya karantar da shi bakin mutum fa dan bakar mace da yake nan kasar ya rayu a nan an san yarantarsa an san mai dinsa an san waye sa kuma matsalar ma ya fito ma a layin yan bid'a ba shirka shine wane ne shine duk bid'a shine amma yana dukan kirji a taron jama'a yana cewa wallahi ko ibnu taymiya ne wallahi sai ya karanta da shi kuma aka hada ihu aka kabbara ibnu taymiya to kaga wannan gaba ɗaya ya nuna ma bai ma san ina ilimi ya dosa ba duk mutum kai ko aljani ne wala bai sai alfari ya faɗi wata magana akan ibn taymiya ba amma fa wanda yayi karatu ne ya san waye ibn taymiya wanda bai yi ilimi ba wanda bai je makaranta ba wanda bai yi bincike ba wanda baya karance karance ba za a yi ba mamaki dan bai san ibn taymiya ba so ya kamata mu kiyaye tazkiyatun nafs mun karanta da ku anan yaban kai da nuna ni mai tsarki ne ko ni na kuwa ne wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba ina gaya muku wannan na maimaitawa ba mamaki Allah zai kai ka wani matsayi na ilimi ko wani matsayi na ƙwarewa akan wani abu in abun duniya ne harka ta duniya ba ta ilimi na addini ba wannan ba laifi don ka faɗa wataƙila kana neman kasuwa ne ka ce duk garin nan ba wanda ya kai ka iya gyaran marsandi wannan ba laifi ba ne ba haramun ba ne ka ce duk garin nan ba wanda ya kai ka iya wato fenti wannan ba laifi ba ne tunda neman kasuwa kake yi ina fata ana fahimta watakila ƙarya kake watakila da gaske kake yi ko ba ka bane ba amma harka ta ilimin addini a'a kalla wallah kalla wallah bari kun ba ku misali wata rana annan Musa yana wa'azi alayhi salatu wassalam sai wani ya tambaya cikin mabiya annan Musa fa yace man alamun nas hadisin Imam Bukhari waye yafi kowa ilimi sai annabi Musa a iya saninsa tunda shi ne annabi ba shi ne malamin al'umma ba ba shi aka aiko ba a iya saninsa wannan al'ummar da yake tare da ita tunda shi ne mai ba su umarni na Allah shi ne mai cewa aiko kar a yi sai ce ana annabi Musa sai ce ni ne wannan wani ne ya tambaya sai ce ni ne muna nan nan sai ce ni ne sai Allah ya aiko masa ya ce bala abduna khadir bala akwai wani wanda ya fi ka ilimi shine wani bawon mai suna khadir yana ina yana nan a majma'il bahrain shine Allah ya ta kawo mana cikin suratul kafi ya ta tafiya Allah ya ce ka je ka nemo ilimi wa idh qala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdiya hukuma falamma balaga majma' bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu bil bahri saraba suka yi tayi suka yi tayi suka yi tayi da guzurin su da komai sai da Allah ya sa annabi Musa ya je gudan wannan mutumin annabi ne yana ganin shi annabi ne me yasa Allah ya masa wannan ladabi saboda ya ce shi ya fi kowa ilimi kuma Allah ya nuna masa din akwai wanda ya fi shi kuma sai da ya ƙara masa ilimin wannan annabin Allah kenan so a daina ƙarya kuma ku daina ƙarya a karan kanku ku daina yin ƙarya a kan wasu kuma ko malamin ka ne ko malamin ka ne da yake karantar da kai ka tsaya akan abin da ka sani a kansa ka ce ni dai iya abin nan sani malam wane kaza amma ka ɗebo ƙarya ka lafka ka ce ai kaza ne ai kaza ne akwai maganganu hatta a cikin malamai ahlus sunna din akwai wasu da suke wuce gona da iri ko mutum ya sha iska kurin ya je ya ce ai shi kaza ne ko magana ta zo tana yaduwa tana shiga cikin mutane wanda wannan kafa Allah gyara mana halin mu Allah ya bamu ikon kiyayewa ya Allah karma mu da alfahari inna Allah la yuhibbul farihin wannan kenan yace to fa min al-awwali zai bamu misali man'uhu an yuqala lil munafiqi sayyid na farko shine misali annabi ya hana na farko shine annabi ya hana a cewa munafiki sayyid ya za a yi munafiki ya zama shugaba ya zama sayyid in ka ce sayyidi kamar shugabana to ya za a ce munafiki kazamin mutum a ce masa sayyid annabi ya hana kada a gaya munafiki sayyid hadisin imam bukhari ya rawaito shi a cikin al-adabu al-mufrad da abu dauda shi ma cikin al-adab da imam nasa'i al-kubra a cikin sun kubra fi amali yawmi wal laila da imam ahmad duk sun rawaito albani ya ce hadisi ne sahihi a cikin sanar abi dawud wa man'u an yusammi yusamma al-inabu karaman ya hana a ambaci inabi da ainihin karam kamar yadda mun karanta a hadisin a baya kar a cewa inabi karam karam haka wa man'u min tasmiyati abi jahal da abil hakam duk mun karanta da ku annabi shi ya hana abu jahal a ce masa wato abil hakam yace wa kadhalika taghyiruhu al-ism abil hakam min sahabati bi abi shuraih canja sunan da yayi daga abil hakam yace a'a Allahu huwal hakam yace a'a sunanka abi shuraih kaga yana caccanjawa sunan da yaga bai dace da mutum ba sai ya canja masa ya bashi wanda ya dace da shi to kai ma haka ya kamata ka gaya mutum wa qala inna Allaha huwal hakam wa ilayhi al-hukm annabi yace Allah shine al-hakam kuma hukunci gare shi yake ومنه نهيه, نهيه المملوك أن يقول لسيده ربي daga cikin hanawa da annabi yayi a ambaci mutum da sunan da bai dace da shi ba bai kai ba a loda shi akan wannan suna kamar bawa ya ce wa mai gidansa rabbi kaga ai kalmar ta yi nauyi mai gidanka ka ce masa rabbi ko wali sayyidi an ya kula li mamlukihi abdi wa amati ko kuma shugaba mai gidan bawa ya ce wa bawansa bawa na baiwata abdi wa amaci annabi ya hana wannan sallallahu alaihi wasallam hadisi imam bukhari kitabul itq da imam muslim shi ma ya ruwaito a cikin fil alfazi min al adabi wa ghayriha kada mai gida wanda yake yana da bayi ya riga cewa kai bawa na ke baiwata a'a Allah ne yake ce masa mu yake ce mana mu bayinsa ne kuma rabbi Allah ne zaka ce masa rabbi wa rabbuka Allah ba wai wani mutum ba wa qala liman idda'a annahu tabib wata rana wani yayi da'awa shi ba likita bane yace wai shi likita ne shi yasa yayi amfani da kalmar idda'a yayi da'awar cewa shi dabib ne ko yana ganin cewa shi din dabib ne sai yace da shi a'a anta rafiq kai ba dabib bane saboda ya ga sunan likitan bai dace da shi ba yanzu fa mu fa dan dan wa ake cewa da shi wanda ya health technology ko ba ga wani ba yan health technology ko yan school of hygiene fa mutum zai je ya bude chemist fa a cikin unguwa ana cewa doctor yana da am to wallahi wannan daidai yake da wannan abin da annabi ya canja mai sallan magani ma aka faɗa kai fata walbari ban da ƙari ba mai sai da magani aka faɗa mai irin yanka panadol ɗin da a ce mai dokta subhanallah kuma mutum ya yadda to kawai ni alhamdulillah ma Allah ya taimake ni ma ma mun samu ma misali ma da za ku gani to irin waɗannan ƙarerayin annabi canja su yake tsakani da Allah kai ka san school of hygiene ka gama ko health technology ka gama ko nasin kai wanda a manya-manyan asibitoci naswa bai isa yi abinda likita yake ba naswa mai jinya ne fa za a ce ko ba ka bane ba raka likitoci fa suke yi fa a miƙo kaza a miƙo kaza amma mu yau saboda canja abubuwa su ne daktoci abubuwa hannu mai shara asibiti a babala sai dai jahili wanda sai dai jahili da iya gaishe da nan farin kaya ya ce da shi dabda so ala ayi hal na eh muke da wannan sai a ce to ba daidai ba ne gaskiya tunda mun yi karatu a ilmance a addinance kada ku ba wa mutum sunan da ba nashi ba yanzu kun ga 'yan boko su suna da wannan tarbiyyar ana ba da labari wani wani profesa ne ko dakta ne a jami'a yana kula da tesis na ɗalibinsa wanda ya yi masters ya gama yana phd amma dai bai bayi ba ba mana ba a zo yi defense ya ya zama aka ba shi certificate ya zama dakta ba yaya aka yi aka yi wata rana wani abokinsa ya zo za su yi kiliya haka sai ce a dakta sai shi kuma ɗalibin sai ce a na'am kuma ashe supervisor nasu yana nan sai ya ce masa oh haka zama daktan ne sai ya shafa kai sai ce to ya ce to ka zama daktar magani ai ya jika masa aiki ai gaba ɗaya lalata aikin nan gaba ɗaya ya mai da shi baya ya ce yanzu za ka sake sabon aiki ka je ka gyara kaza ka je yi ta ajiye shi yi ta ajiye shi yi ta ajiye shi an yi magana a jami'a ce an ba shi gyara ne bai gama gyara ba tukunna da mu kuma gyaran jami'a Allah rufa asiri ne kawai gyaran jami'a ba ai kwarai kuwa yawa sai dai kawai Allah ya kare dalibi duk wanda kaga yayi graduation ya gama dan dai wai gyare gyare wai da thesis din da kawai dai an bar shi ya wuce ne kawai amma duk wanda ya daga takardar sai ya gyara kuma suna yin gyaran wannan ya gyara wannan ya zo ya daɗa gyaran gyara ka je supervisor ka yi maka gyare-gyare duk ya zuzubar maka da aikinka sai kuma ka zo ainihin defense da za ka yi a cikin makaranta shi supervisor watakila ma bayanan ko yana nan sai a zo a ce kai wa sa kai wannan aikin ai kaza za ka kawo kaza ka kuma baka isa ka ce ga wanda yace nayi ba su zubar da kai to haka ya gaya masa yace ashe har dakta ake ce maka kuma magana ta gaskiya su hobaizan a nan ɗin ai yayi daidai yaya za a yi a rinka ce maka dakta baka je ka gama ka samu takardar dakta ɗin ba wannan yan boko kenan ladabtar da muke ko mutum ya kuskure wai a ce masa wai profesa bai zama profesa ba kuma a gaban profesoshin da suke gaba da shi zai sha abana ko kazar da aka yanka ta sai ta fi samun saukin yaga akan yagar da za su yi masa ba sa yadda da wannan wurgin sai dai ka ji mutu yana sa sa da kagan su kana sa sa sa yana na'am na'am saboda mai ya san baka kai ba to wannan tarbiyyar ta a tsaye da mutum a inda yake tarbiyya ce islamiyya saboda a kori ƙarya a kori ƙarya ko malami ne wadda bai je PhD din nan ba ya kuskura inda yana karatu a jami'a a hannun wasu malamai suka ji ana ce masa dakta dakta dakta to ya ga mugunta tabbatar hankali sai an zo ya ce ba ana cewa dakta kana amsawa ba suna da wahalar sha'ani fiye da yadda kuke tsammani so anan abin da nake so dan Allah mu tsaya inda Allah ya tsaye da mu yanzu a kasan nan fa an kama mutum ba likita bane bai taba zuwa ya je karatun likita ba amma ya bude asibiti yana fiye da mutane yana da katon kemis yana rubuta magani amma wallahi bai taba yin likitanci ba certificate din ƙarya ya zo liga kawai a bakin asibitinsa kuma aka kama shi kuma aka nuna shi kowa ya gani su likitocin sun sani yanzu ko rashin lafiya za ka yi a kai ka wani asibiti idan aka duba kan aka kai ka babban asibiti sai ka ji dattocin suna tambaya wani asibiti aka kai shi sai a ce ai an kai shi clinic din wane ko asibitin wane sai ka ji suna ce ai wane ba likita bane ya aka yi je bude asibiti ai ba likita bane su suna fada sai su kace-kace da duk treatment din da aka yi maka wanda ni a gabana ya faru wani an kai shi asibiti wani likita ya ta fada ya ce za ku ta daukar mutane kuna kai su wurin da ba likitoci ba aka ce ran kai daɗe ya za a yi mu gane ba likita bane ba tun da dai kawai ce masa ake dakta ya ce ba wallahi ba dakta bane na school of nursing ne fa kawai nan abin nan kaza kaza kaza su yan boko su sun sani aka makala suna respectin wannan wannan wannan abu wanda mu musulmi masu addini da makaranta mu ya kamata mu kiyaye amma mutum a zo a loda masa professor shi ba ko dakta ma bai zama amma ana ce da shi prof yana ya subhanallahi alazim to annabi baya son wannan na ji daɗi da kuka kawo wannan misali yayi daidai kada mutum a bashi abin da ba shi bane ya zama almutashabbi'u bima lam yu'ta almutashabbi'u bima lam yu'ta yace wa tabibuha allazi khalaqaha anta rafiq kawai amma tabibuha haƙiƙarin likita Allah shine likita na gaske shi da ya halice ta wal jahiluna yusammuna al kafira allazi lahu ilmun bi shay'in min at tabi'ati hakiman ibnu da yace jahilai suna ne yanayi wai sai su rinka ce da shi hakim a jahiliya wa minhu qawluhu lillazi qala wa man ya'sihima wato kenan kuskure ne wannan a ce kafiri a ce da shi hakim dan inna allaha kana aliman hakima hakikanin hakimu Allah ne da gaske akwai wanda ya ce wa man ya'sihima wata ran wani ya zo yana huduba wai yana so ya ce wanda ya saba wa Allah da manzan Allah ka san ba a hada Allah da annabi a cikin lamiri daya sai dai ka ce wa man ya asillaha wa rasulahu ko wa man yuti illaha wa rasulahu baka taba je an ce wa man yuti'ihuma ko wa man ya asihima ba Allah ya fi karfin a hada shi da lamiri shi da wani kawai annabi ya ji wani yana cewa wa man ya asihima sai annabi ya ce kash بئس الخطيب أنت أو ترواية بئس خطيب القوم أنت تر da mai hudu ba na mutane irin wannan kai baka iya hudu ba ba yaya zaka ce wa man ya asihima ba a cewa wa man ya asihima sai dai ka ce wa man ya asillaha wa rasulahu ka duba yadda annabi yake wa mutane tarbiya akan lafazi da za su rinka faɗa kaga yanzu wannan in mutum bai je makaranta ba inda larabcin abu ne ai kaga lodawa zai iya wuce kawai ina fatan kuna fahimta wa min qawluhu la taqulu ma sha Allah wa sha fulan daga cikin gyaran da annabi yake mutane akan lafuza da suke faɗa kamar ka ce masha Allah wa sha wani ai Allah da wani sun so a'a sai dai ka ce Allah ya so sannan wani ya so amma ka ce Allah da wani mana da ganin damar Allah da na wani aka haɗu aka yi kaza kenan annabi ya hana ba a cewa masha Allah wa shi'ita sai dai a ce masha Allah sun mashi'ita wa fi ma'anahu qawlu man la yatawaqqa shirk daga cikin ma'anan wannan hani kamar wanda yake baya jin tsoron shirka kamar ya ce mutum ya ce ana billahi wa bika a'a billahi wa bika ko wa ana fi hasbillahi wa hasbika subhanallah ya za ka ce a kana neman isar Allah da wani tare a'a wa mali illa Allah wa anta ba da kowa sai Allah da kai a sai dai ka ce sai dai Allah sannan kai dole sai dai an kawo sannan sai an kawo summa ko kuma mutum ya ce ana mutawakkilun ala Allah wa alaika ni fa na dogara da Allah da kai ka san ana faɗa wannan fa shirka ne lafazin wannan lafazi ne na shirka tarayya ne da Allah sai dai ka ce ana mutawakkilun alallahi summa anta na dogara da Allah sannan sai kai Allah shine matakin farko amma ka hada Allah da wani lafazi guda ko wa hada min Allah wa minka ai wannan abin daga Allah da kai ne ai ai da ba dan Allah da wani ba da abu kaza ya faru yau ai da ba dan Allah da wani sun kiyaye wani ba ai da mota ta buge shi wannan rashin hankali ne da rashin kulawa da lafazi da ba dan Allah ba sannan sai wani to haka ake fada wa wallahi wa hayatuka ko ka ce na rantse da Allah da wa hayatuka a'a ba a yin haka وأمثال هذه الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق ندا لله da misalin waɗannan lafuza da mafaɗin wannan lafazi yake mayar da abin halitta ya zama kishiyar Allah wannan haramun ne wa hiya shaddu man'an wa qubhan ya fi tsananin hani da muni min qawlihi daga faɗin sa masha Allah wa shi'ita wannan ya fi masha Allah wa shi'ita fa amma idan kala ana billahi summa bika to sai ya kawo summa ana billahi summa bika ba wai ana billahi wa bika ba ko ma sha Allahu summa shi'ita fala ba asa wannan ba laifi kama fi hadisi salata kamar yadda yazo a cikin hadisin nan na mutane uku na sahih bukhari la balagha li al-yawma illa billahi summa bika la balagha li al-yawma ba da guzuri yau in ba Allah da dogara ba sannan sai kai wannan babu laifi riwayar Imam Bukhari a hadisul anbiya wa amma al-qismu sani to bangare na biyu fa wa huwa an tutlaqa alfazu zammi alaman laysa min ahliha annabi ya hana a rinka sakin lafazi na suka akan wanda ba haka yake ba kamar irin yadda ake dan yarfe a ɗauko na lafazi na cin mutunci ko na zargi ko na suka ana jefa shi akan wanda ba haka yake ba wannan annabi ya hana fa misluhu nahayuhu an sabbid dahr misalin sa annabi ya hana a zagi zamani zamani kan mutum ya ce ka a wannan zamani mu dai Allah dai kaza to me zamani ma me maka kai ai mu dai wannan shekara dai kai Allah dai kaza dinta to me laifin shekara kaga duk wanda bai je makaranta ba zai ta amfani da lafuza na kuskure ba tare da ya farga ba yace wa qala inna allaha huwa ad-dahr la tasubbu ad-dahra ku daina zagin zamani dan Allah shine ad-dahr yuqallibu al-layla wan-nahar ba Allah shike juya dare da rana ba ba shine zamanin ba to yaya za ku zagi zamani kamar kun zagi Allah ne yace wa fihi salasu mafasid akwai barna guda uku ahlu ma sabbu man laysa bi ahl in ka zagi zamani ka zagi wanda ba shi ya cancanta a zage shi ba dan ku to me zamani yayi me shekara ta yi me kaza yi a'a ai tunda ba su suke sarrafa kansu ba akwai mai sarrafa su to kenan zagi ne ma shi wancan zaka zaga mai sarrafa su to kaga an hana ka zagi wanda bai cancanta ka zage shi ba kamar misali yanzu shugaban kasa ya nada mai yin kaza da kaza da kaza da kaza a wurare ya nada muku gwamna ya ce ga aikin da gwamna zai ya nada minista ya ce ga aikin da minista zai ya nada wane ne ya ce ga aikin da zai kuma sun zo sun yi alkawari a gabansa balma yana kiran su ma ya ce kowa ya zo ya yi bayanin me ya aikin da ya yi a shekarar nan ko a wata shida kamar yanzu ministoci akwai lokacin da duk ministoci gaba daya sai sun je sun yi presentation a gaban shugaban kasa kowa ya zo da takarda ya yi bayani a ministry dinsa a wata uku da suka wuce ko wata kaza da suka wuce shugaban kasa yana zaune yana jotin da biro kai mana bayani kuma ana ɗauka a duniya ana gani dame dame dame kai sannan ka gama ka faɗi matsalolinka yanzu kaga shi a matsayinsa na shugaban kasa ai yayi ya sauke nauyinsa tunda ya bi tunda ba shi zai mubashiran aikin ba to sai wani ya zo aikin da wane gwamna ne kamata ya yi shi bai yi shi ba to sai ya kira shugaban kasa sai ya zazzage shi ko ya je program sai ya zazzage shi ko ya ci mutuncinsa ko ya faɗi magana akan shi sauransu to kaga anan ka zagi wanda bai kamata ka zage shi ba ko ka ɗauki aibu ka liƙa shi ga wanda bai kamata ka liƙa shi a jikinsa ba shi ma shugaban ƙasan yana da nasa ayyukan da shi ya kamata ya yi to da su ya kamata ka bincika wanda bai yi ba in ya cancanta ka zage shi ka zage shi akan wannan amma ba ka zage shi akan abin da ya riga ya wakilta wani ya yi maka kuma wani bai maka ba kuma kai ka tsallake shi ba mamaki ma wanda aka wakilta ya shi zai biya kuɗin ma ya ce a je a zagewa ne duk ba abin da ba a yi so kai mai ilimi ɗalibi da kake zuwa makaranta to muna magana ne akan kiyaye lafazi to ka zama mai basira ka zama mai hikima ka zama mai sani ya kamata watakila ɗanka ne ka ba shi kuɗi ya yi kaza ya yi cefane ya kai yara makaranta ya biya musu kuɗin waye ya yi kaza ya yi kaza ya kaza duk ka yi komai kuma ka ce lalle lalle ya wannan kawai shikenan sai matarka sai ta zo tana zagin ka ai baka ba su kudin cefa ne ba ai baka biya kudin makaranta ba kaga anan gurin ta zagi wanda bai kamata ta zage shi ba saboda ya riga ya sauke nauyin shi haka ne kuma akwai abin da kai ba za ka yi mubashirar sa ba ba za ka iya yi ba a wannan ku dauke shi kamar a ma'aikata yanzu kamar misalin bayis sala a jami'a ya kira senate meeting an yi meeting ya kafa doka don lakcarori a rinka shiga aji kuma yana da wakilai yana da HODs yana da deans yana meetings da HODs da deans duk yana meeting da su kaga shi bai da alaka da lakcara kai tsaye ya ce masa yi kaza ko karkai kaza saboda akwai wanda zai ba wa umarni ya zai ba wa lakcarar nan umarni HOD head of department shi ne yake da damar da zai sa ido akan lakcira ya zo lakcira ko bai zo ba ya kula da yara ko bai kula da yara ba ko sauransu to shikenan sai wani lakcira ya yi laifi bai daidai ba a wata jami'a ko ya je ya rashin gaskiya ko ya kaza kawai sai gado kana zagin ba su sala kaga ka zagi wanda ba shi ya kamata ka zaga ba don wancan ya riga ya sauke nauyinsa so shi yasa jahili shine yake irin wannan amma mai ilimi wato baya wannan waɗisu ala zalik ku ta kiyasi akan wannan haka yake faruwa to ilimi yana da daɗi kaga a can aka ce kar ka ɗauki sunan da wani bai cancance shi ba ka gaya wani an hana ka haka kuma kar ka ɗauko mummunan suna ka gaya wa wanda ne bayi da wannan ɗabi'a kai ka ce kamar ka ce makarecin banza alhali ko mai gaskiya ne ka ka zalunce shi kuma ko da ya maka ƙarya yin ƙarya ɗaya ba ta mai da wani ya zama makareci in ka ce makareci mana ɗabi'ar su ƙarya ne kullum ban sani ko kuna fahimta na so irin waɗannan tarbiyya da manzon Allah ya mana a sunnar annabi wato zaka sallallahu alaihi wasallam zaka fada da bayani mai tarin yawa akai dan ya nuna mana kyakkyawan alaka da zamantakewa da ya kamata wato ma'aikata ina fatan kuna fahimta to wannan kenan yace um, الثانية أوكي عفوا أبو نبيو أنه سبه سب أن سبه متضمن للشرك زاجن زامني ينا دوكي للشركة فإنه ما سبه إلا لظنه أنه يضر وينفع دون دي زاجي زامني مالا to bai zagi zamani ba sai da ya kudiri a ransa cewa ashe zamanin nan yana cutarwa ashe zamanin nan yana amfanarwa a asali kuma Allah ne mai cutarwa Allah ne mai amfanarwa to shi kansa zagin zamani akwai shirka a ciki saboda me kenan ka yadda zamani shine ke kawo alheri shine ke kawo sharri tunda yanzu ya kawo maka sharri kai tunda kana ganin shi yake kawo sharri ba Allah ba sai ka zage shi to ga shirka ga zagin wanda bai kamata ka zaga ba kuma da yawa kun san ana zagin zamani jahilci jahilci bai da kyau jahilci bai ba rashin zuwa makaranta tsiraici ne la tasubbu dahar ana dahar inji annabi Allah ya faɗa ukallibul laila wan nahar ni nake juya dare da rana yace wa annahu zalim kuma shi zamanin shine azzalimi kai a wajenka yace wa ash'ar ha'ula'i fi sabbihi kasiratun jidda misalan waɗannan da kamannin waɗannan a cikin zagin zamani suna nan da yawa ƙwarai da gaske wasirun min juhali yusarrifu bi la'anihi kai da yawa cikin jahilai inji ibn al-qayyim yace qarara suke fitowa su zagi zamani qarara yanzu misalin jirgi yayi wani abu sai ka zazzagi jirgin nan ce wannan jirgin akwai kaza to me ruwan jirgi direban jirgi za ka zaga jirgi ne turbulence ya shiga cikin gargada papapapapapa kawai sai ka ta zagin jirgi yanzu kana da hankali kuwa jirgi ba sarrafa shi ake yi ba direban jirgi za ka zaga ina fatan kuna fahimta wannan ke a salisa abu na uku an nasabba inna ma ya kawo ala fa'il hali al'afal to za mu iya buga misali da wani abu makamancin wannan akan malaman makaranta masu dukan yara in sun makara ko ba ka bane ba yanzu yara ƙanana galiban yawanci iyayensu mata ne suke makaran da su ba su suke makara ba saboda me shi dai ba zai tashi ba sai an tashe shi daga bacci shi bai iya dafa abinci ya karya ba sai an dafa masa ya karya shi bai iya sa uniform ba sai an masa shi bai iya wanka ba sai an masa shi bai iya daukan jaka ba sai an dauko masa komai uwarsa ce za ta yi masa idan ta tashe shi da wuri wannan na gaya muku majority akwai yara yan taurin kai na sani a tashe shi a masa abin da za a iya makale a wani guri ba su nake magana wannan wadir lahu kuma laha alaiha yaron da uwarsa bata tashi da wuri ba mai nauyin bacci ne bata shirya shi da wuri ba ta jinkirtar da shi bata ba shi abin karyawa ba bata yi masa wankan kirki ba bata ma hada masa homework ɗinsa ba bata yi kaza ba ya zo a makare kai ko malamin makaranta ka kama shi ka zane shi yaya yanzu ka ajiye abu inda ya kamata ka ajiye a'a to kaga anan kamata sai ka rinka rubutawa ka ce za ka kira iyayen yara ka kira uban ka ce ya yaran ka yake magana ce ce wallahi uwar ce ga tanan ga tanan wallahi ba su da laifi uwar ce take makarar da shi to kaga nan ba laifin yaro bane haka ne ko ba ka bane ba to da ku iya kiyasi akan wannan da yawa da yawa abubuwa masu tarin yawa kware da gaske ko kuma yaro ya zo da kaya mai datti ko ya zo ba a yi mai aski ba shi ka san baya iya wanke da guga ka duba iya shekarunsa wannan yana iya wanke da guga to dan me zaka da ke shi dan ya zo da kaya masu datti tunda shi ba shi yake wanki ba shi ba shi yake guga ba kaga anan ka fada kan wannan hadisin na ka dauki abu ka dora akan wanda bai cancance shi ba sai ka nemo mi sai ka nemo iyayensa yace jahilai suna bude baki su zagi zamani sannan sai ce abu na uku an nasabba inna ma ya kawo ala fa'ili hadhihi al-af'al allati law ittaba'a al-haqq fiha ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal ard zagin yana fadawa ne akan mai aikata waɗannan aiki shine ya cancanci a zage shi in har za a zage shi din da a ce alhaƙu zai bi soye-soyen zukatansu to da sammai da ƙasai sun rugurguje ga baki ɗaya da ƙur'ani zai bi soye-soyen zukatansu ko da allah zai bi soye-soyen zukatan mutane to da sammai da ƙasai gaba ɗaya sun rugurguje wa iza wa faqat ahwa'ahum hamadu dahra jahilai idan abubuwa na rayuwa ya dace da son zuciyarsu sai su yabo wa zamani wa asnau alaihi sai su wato su gode masa su yabe shi amma in zamani ya zo musu da akasi to zamanin nan zai sha zagi yanzu kamar misali camfin da ake na watan august yanzu watan august ne ke ba da ruwa ko allah ne ke ba da ruwa ko bara ni na sani ne bara na yi lissafi na gani ruwan da aka samu a bayan ogas ya fi na cikin ogas amma mu duk abin da ake ce mana ai watan ogas shine watan ruwa kawai da august ya kama tota ruwa to wanda ya bilibin da wannan cewa august ne yake kawo ruwa to kaga ya ya manta da Allah in Allah ya ga dama zai iya kawo shi a january wannan ruwan august din sai kawo shi a january in ya ga dama ya mai da shi december kamar yadda yake caccanjawa wani lokacin kaga august din ta shigo har an yi sati biyu uku ba a samu ruwan ba sai kuma karshe wani lokacin kuma kafin august din ai ta ruwa ai ta ruwa in an zo august din kuma karshen ta ko tsakiyar ta kaga ruwan ya dauke sai jifa jifa so asali wa yake saukar da ruwa Allah أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون الله ce bugar wanda kuke sha ba mu ku ne kuke saukar da shi daga sama ko mu kuke saukarwa da ku da August duk ɗaya ne ai yanda August bai isa saukar da ruwa ba kuma ba ku isa ku saukar da ruwa ba Allah ne ke saukarwa so itiqadi kudircewa cewa August ne mai ruwa to wannan ba daidai bane kai ma kama ce wai dole watan August shine watan ruwa to wa ga ma zama kuka yi shirya da Allah ya ce dole ruwa mamakon ruwa August zai kawo shi ka ce dai akan dace a samu watan August ruwa yana zuwa wani lokacin kuma Allah zai iya canja shi ina fata ana fahimta baka da bambanci da cewa tauraro kaza ne yake bamu ruwa tauraro kaza ne yake bamu ruwa wannan shi ma kaga duk shirka ne ya kamata a kiyaye ومن هذا قوله لا يقولن أحدكم تئس الشيطان فإنما يتعاظم الشيطان Thank you. tunda har ka zo kana zagin shaidan kana cewa wani ta isa shaitan ba a faɗin haka walakin da ya ƙul bismillah idan ka ga shaidan ya yi wani abu na ba daidai sai ka ce bismillah ko a'udhu billah ka dai liƙa al'amarinka ga Allah fa innahu yatasagharu zai ta zamantowa karami yana karanta hatta ya kuna mislu az-zubab sai ya zama kamar kuda duk lokacin da kace bismillah ma'ana da sunan Allah abu kaza yake faruwa in abu kaza ne da sunan Allah in ma kaza ne da sunan Allah to ya tasaghar zai ta zama tuwa saghir saghir saghir hatta ya kuma misal zubab sai ya zama kamar me kamar kuda haka annabi ya faɗa hadisi Imam Abu Dawud da Imam Ahmad da Imam Nasa'i a cikin As-Sunan Kubra da kuma fi au ake fi amalin yawmi wal laila wannan kenan wa fi hadisin a إن العبد إذا لعن الشيطان يقول إنك لتلعن ملعنا إذا متي يتيني وشيطان با أنا سألنا من با أتيني وشيطان shi duk lokacin da ka tsine masa to sai ce a yayi sai ce da sauran makamantansu duk wannan shedan farin ciki yake in ya ji wannan wa ya ƙulu alim ibn adama anni niltuhu bi quwwati a dan adam shedan zai ce a dan adam ya san cewa na na same shi da ƙarfi na nayi nasara a kansa har yana tsine min fa arshada an-nabi sallallahu alaihi wasallam afwan وذلك ما يعينه على إغوائه وأن شيء تيمكيش أكن تابد متاني فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيء شيء من الشيطان أن يذكر الله شو سام من الله يشير يد صلى الله عليه وسلم دو ود ولا أبو نشيد إنسان مشتو أم بتش الله ويستعيذ بالله منه كما ينام الله يتسري شيء لك الشيطان كأم بتش الله كشي الله ككارين لك الشيطان ما بوا كتسيني وشيطان ما kamar ka zo ka cike ta tsine wa shidan kana la'antarsa wannan kana ƙara masa ƙarfi ne kana ƙara masa farin ciki da jin daɗi fa inna zalika an fa'alahu wannan shi yafi amfani gare shi wa aghyadul shaytan amfani ga bawa in ya nemi Allah ya kare shi daga shaytan amfani ga bawa idan ya nemi Allah ubangiji wato ya shiga tsakaninsa da shaytan kuma ya ambaci Allah wa aghyadul shaytan kuma shine yafi wato kuntatawa da fusata shi shaytan din ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي daga cikin wannan manzo Allah ya ce kar mutum ya ce khabusat nafsi kalmar khubsu ba a so a yi amfani da ita akan mutum sai dai ka ce laqisat nafsi abinda ake nufi wato laqisat nafsi ma'ana halina ya lalace halina yayi mara kyau shi ya fi dacewa daga ce khabusat nafsi wa ma'anahu ma wahidin duk da kalmar laqisa da khabusa a larabci duk abu ɗaya ne amma a ran ɗan adam ba a so a danganta kalmar khabusa akan ran ɗan adam sai dai a sa laqisa ka duba tarbiyyar lafazi ai ghassat nafsi shine dai duk ma'anar ɗaya ne da da laqisat da khabusat da ghassat duk abu ɗaya ne rai ya lalace ko yayi wata ɗabi'a mara kyau amma lafazin da annabi ya zaba maka sai dai ka ce laqisat nafsi ko daidai yake da sa'a nafsi yani sa'a khuluqu nafsi dabi'ata ta yi muni shine abin da ake nufi fa kare halahum lafzul khubsi annabi ya kyamatar musu amfani da lafazi na khubs lima fihi min al qubhi wash shana'a saboda akwai abin ki wato mummunan abu wanda yake shani'a ne an ce abu shani'a wanda yake abu da bai da kyau abin kyama sallallahu alaihi wasallama to anan ibnu qayyim ya kama wannan dai ya nuna mana tarbiyar baki tarbiyar lafazi da ya kamata kamata mu rinka kiyayewa wajen amfani da shi sai mu dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuma harshe muna neman afuwar Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh